الحمد لله الذي امر بالعدل والاحسان وزين اهل الايمان بمكارم الاخلاق وجعلها سبيلا الى مرضاته نحمده سبحانه حمد الشاكرين ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث لتمام مكارم الاخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن تقوى الله أساس كل خير ومفتاح كل فضيلة واعلموا أن الأمم إنما ترتفع بالأخلاق وتسقط بفقدها وقد تحدثنا في الجمعة الماضية على خلق الصدق واليوم نقف مع خلق هو قرينه وثمرته الا وهو خلق الامانه عباد الله الامانه ليست وديعه تحفظ في الصناديق فقط بل هي دين يصان وعهد يوفى وكلمه تحفظ ومسؤوليه تؤدى وحق يرد الى اهله فالصلاه عباد الله امانه والعلم امانه والمال امانه والاولاد امانه والمناصب امانه وحتى الكلمه التي تخرج من فمك فهي امانه ستسال عنها بين يدي الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى ان الله يامر ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الايه عامه في جميع الامانات من حقوق الله وحقوق العباد وهي من أعظم أصول الدين وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له عباد الله إن الأمانة لها مجالات واسعة وصور متعدده أولها وأعظمها الأمانة مع الله جل وعلا وهي أن يحفظ العبد دينه ويؤدي فرائض ربه ويجتنب محارمه فإن الله استأمن العباد على دينه قال الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ومن أجل الأمانات أمانة الأسرة فالزوج مؤتمن على زوجته وأولاده والزوجة مؤتمنة على أبنائها وعلى أبنائها والآباء والأمهات مؤتمنون على تربية أبنائهم على الإيمان والصلاح أيها المسلمون ومن أعظم الأمانات أمانة الوظائف والمسؤوليات فكل من ولي عم فكل من ولي عملا فهو مؤتمن عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ومن الأمانة أمانة الأموال فلا يجوز أكل أموال الناس بالباطل ولا الغش في البيع والشراء ولا الخيانة في الودائع ولا المماطلة في أداء الديون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غشنا فليس منا رواه مسلم أيها المسلمون ومن أدق الأمانات أمانة المجالس والأسرار فلا يحل للمسلم أن ينقل ما اؤتمن عليه أو يفشى أسرار إخوانه قال عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة رواه أبو داود والترمذي أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا ان الامانه ليست خلقا يمدح به العبد في الدنيا فقط بل هي سبب لنجاته في الاخره وميزان يوزن به صدق ايمانه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى اللهم احفظ دوله النيجر وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن وادم عليها الامن والايمان والاستقرار وال... والايمان والاستقرار والسلامه اللهم وفق ولاه امورنا لكل خير واعنهم على حمل الامانه والحكم بالعدل واجعلهم رحمه للبلاد والعباد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد yan musulmi abinda huduban mu ta kumsa silsila ce akan ɗabi'u masu kyawu wanda addininmu a sati biyu da suka gabata mana ta bayani cewa addininmu addini ne na ɗabi'u ɗabi'u masu kyawu bayan mun yi magana a kan ɗabi'a ta gaskiya a satin da ya wuce ɗabi'a ta biyu wadda ke bewa bayan gaskiya wadda zai zama shine cikon gaskiya shine amana yawa musulmi annabinmu annabin rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance ana mai laƙabi da cewa shi mai amana ne amanan nan tana shiga dukkan komai na rayuwa bal amanan mu ita ce addininmu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa cewa babu addini ga wanda baya da amana amana ta kakkasu daban-daban kame da gaskiya ta kakkasu daban-daban amana ta farko ita ce amana tsakanin bawa da Allah mu sani cewa wannan addinin da muke wannan gidan duniya da muka samu kanmu to amana ce Allah ya aiko mu domin mu tsare wannan amana da ke tsakaninmu da shi Allah ya halice mu ne kaɗai don mu bauta mai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wannan sallar juma'a da muke shirin gabatar wannan amana ce tsakaninmu da ubangijinmu sallolinmu guda biyar amana ce azuminmu amana ce tsakaninmu da ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wani aikin alkhairi wani abin da Allah ya umarce mu da shi amana ne na haka tsakaninmu da Allah babbar amana kada mu mutu muna bautar wani Allah wanda ba Allah ba a cikin maganganunmu ko a cikin ayyukanmu ko kuma a cikin dukkan wasu motsinmu da zami Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne za mu bauta bauta ta gaskiya wahdahu la sharika la idan muka yi haka to mun tsare amanar da ke tsakaninmu da ubangiji subhanahu wata'ala Allah yake ba mu labari a cikin suratul ahzab cewa ya bujuro da amana akan sammai haka ya bujuro da amana akan kassai ya bujuro da amana akan duwatsu amma duka waɗannan halittu masu girma suka ke ɗaukar wannan amana sai ɗan adam da aka bujuro mai da amana sai ya ɗauka ubangi subhanahu wata'ala yake cewa ɗan adam ya kasance mai yawan zaluntar kan shi ne kuma mai yawan jahilcin abin da ke da kwai ne a wajen Allah subhanahu wata'ala da haka ya ku al'ummar musulmi bayan amana tsakaninmu da ubangijinmu amana ta biyu ita ce amana tsakaninmu da matanmu amana da abokanin zamanmu wanda Allah ya sa suna ƙalƙashinmu matanmu wanda muka aura da 'ya'yan da muka haihuwa akwai amana mai ƙarhi a tsakankaninmu da su wajibi ne kowane namiji ya kiyaye amanar matar shi yau da dama daga cikin mazaje ba su kiyaye amanar gidajensu zai hito waje ya tozarta haƙƙin matar shi wadda yake amana da kiyaye mata haƙƙinta za ya zauwa yana tsalle-tsalle ya rinka zinace-zinace ba za ya kare mata mutuncinta ba saboda ya aure ta wannan amana ce tsakaninmu da matanmu haka su ma mata wajibinsu ne tilas ɗinsu ne su kiyaye amanar da ke da kwai tsakanin maza da su abu wanda ya aure ki ki tsaya daidai shi wannan amana ce babbar amana da ke da kwai tsakaninmu da matanmu haka tsakaninmu da 'ya'yanmu akwai amana duk wanda Allah ya sa ya biyo ta tsatsanka ya zama mutum aka halitte shi ta dalilin aurenka da kai to wannan yaron ka sani cewa amanar shi tana a kanka ranar alkiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai tsayar da uwaye maza da mata ya tambaye mu akan yara ƙanana da aka ba mu yaya muka kula da wannan amana da aka washibin kowa ne ya karantar da 'ya'yan addini ya gwada musu wane ne ubangiji subhanahu wata'ala sai yarda su zamunce ya aza su busa tafarki nagari ba ka kula da duniyarsu ba kawai amma babu ruwanka da lahirarsu da haka amana ce ga uwaye idan muka yi sakaci ba mu riƙe wannan amanar ba to ranar alƙiyama za a rinka tsinuwa tsakanin uwaye da 'ya'ya yaro zai ja baban shi gaban allah gaban jama'a baki ɗaya ya ce ya Allah ka tambaye wannan bawan mi na tare ne a duniya bai gwada mana hanyar ka ba amma idan uba ya yi ya kula ya yi bakin yin shi da yaron ya girma ya bijire to wannan kuma wani abu ne na daban kowane ɗaya daga cikinsu zai ɗauki lahin da ya aikata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amana ta gaba ita ce amana wajen ayyuka da nauyi da Allah ya aura ma wasu mutane duk mutunan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi matsayi ko mun karamtar shi ko mun girman wannan matsayin to amana ce aka azame ta mutane baki daya wannan matsayin aikin da yake ko ana biyan shi aiki ne na gwamnati ko tsakanin shi da wani ne ana biya duk matsayin da Allah ya baka a duniya to amana ce ubangiji subhanahu wata'ala ya baka don haka kada ka rinka cutar mutane a cikin lokutan ayyukansu kada ka rinka zaluntar mutane da matsayin da Allah ya baka nawa ne daga cikin al'umma suke amfani da damarsu wasu su yi amfani da mulkinsu wasu su yi amfani da matsayin da Allah ya ba su daban-daban domin su rinka zalimtar 'yan uwansu musulmi saboda suna da wannan matsayin haka kada mutum ya rinka amfani da matsayin shi domin ya rinka biyan bukatar kanshi ba bukatar da aka ada shi ba akan wannan matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa dukkaninmu makiyaya ne kuma za a tambaye kowa kiyan da aka bashi dukkan al'umma annab sallallahu alaihi wasallam ya ce za a Allah zai tambaye kowa akan kiyan shi wanda aka ba jagorancin likitocinmu to ya sani za a tambaye shi lahiyar mutanen garin maradi saboda an ɗauki wannan amana an bashi idan baya iyawa ya ce baya iyawa wanda aka ba jagorancin kula da sirkila mu ubangiji ta'ala zai tambaye shi wannan sirkila su'in da Allah ya azame haƙin shi malumman da aka ba amana karantar da al'umma su ma za a tambaye su wannan haƙƙin sun karantar da al'umma ko ba su karantar ba da dama daga cikin malamai su canza aya su canza hujja su canza dalili bisa san ransu bisa abin da ransu yake su za su gaya ma mutane abin da suke so ba abin da Allah ya subhanahu wata'ala ya umarce su da shi ba naka duk wani mai matsayi karami ko babba to amana ce a kan shi Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi daga cikin amanoni akwai amana a kan dukiya dukiyar nan da muke gani ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mamu hannunka mai sanda wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku rinka cin dukiyar juna tsakaninku ta hanyar banna amana ce wannan kuɗi da muke gani wakilan Allah ne a bayan ƙasa kuɗi amana ce ga hannun mutane duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuɗi suna bi ta hanyar shi ko ma ta wata hanya ce to ya sani wannan kuɗin amana ce ba zai tozartar da su ba ba zai wulaƙantar da su ba zai girmama amanar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi haka yana daga cikin amanar kuɗi kada mu rinka yaudara mu rinka ha'intar kanmu cikin saye da sayarwa haka kada ya zama da cewa idan bashi ya ci ga tsakankaninmu mu rinka jan jiki wajen biyan wannan bashin duka yana daga cikin cin amana daga cikin al'ummarmu yau wasu sun kware suna da dubara suna da salo suna da azanci daban-daban za su amshi kudinka ta kasuwanci ko su amshi kudinka ta wata hanya ta, ta mu'amala amma suna da hanyoyi da tare da wasu wanda ba san tsoron Allah ba cikin ayyukansu za a ci bashinka kuma ba za a biya ba ko kuma a rinka biyan ka biyan da za ba zai ma amfani ba wani ba bashi ya ci ba amana ka bashi wani ashe mana kuɗi amma lokacin da zai baka kudin zai rinka gutsira masu yadda kai ba za ka amfana da su ba wani kasuwanci ne za ku ya danne kudin wani zan waza ya aranta mai ya danne yana da halin biya wasa da bashi biyan bashi yadda ka ga dama amana ce a wajen Allah subhanahu wataala duk mutumin da yana da halin biyan bashi sai ya ci amanar mutane yana biya yadda mai kudin ba zai amfana ba to shi ma wannan ya ci amanar mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man ghashana falaysa minna duk mutunan da yake alghushu yake hada ƙarya da gaskiya yake yaudarar mutane yake yaudarar amanar mutane to wannan mutunan baya da cikin sahun musulmi insha Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na daga cikin kasa amana mahi wahala shine amanan majalisan zamanmu amanan magana wannan a yau al'ummarmu ya kasance a cikin majalisai ba mu kiyaye amana haka kowa yake ɗauki maganar wannan majalisi ya kai ta wannan majalis magana da ta shahi waɗance ne an yi ta da shi saba amana haka zai ɗauko ta ya kawo ta a wannan majalis wannan kuma shi ke kawo fasadi ɓanna a bayan ƙasa shi ke sa al'umma ta rikice kasuwancinsu ya rikice sanayyarsu ta rikice ayyukansu suna samun kuɗi amma babu albarka ƙaramcin amana ke sa wannan a yau idan muka diba musulmi a cikin kowane lamari babu amana malami za ka iske daga kai sai shi ka gaya mai sirri ka gaya mai amana saboda wata matsala wata larura da ta same ka amma idan ya hau mumbari za ya rinka siffanta al'amarin saman mumbari yana cewa wani mutum ya zo wajena ko wata mata ta zo wajena wanda shi mai magana yana jin ko wanda ya san magana yana jin ana tona mai asiri wannan cin amana ne ya daga cikin cin amana a baka matsayi gabanin a ɗauki kuduri na ƙasa ko na jama'a ka rinka hidda wannan amana ya daga cikin wawancin mutanenmu a yau za ka ga kowa na tinkaho yana da ɗan uwa ministar kaza yana ɗan uwa wuri kaza yana ɗan uwa wuri kaza gabanin ƙasa ta ɗauki kuduri za ka ga abin ya mamaye kowa kowa ya samu labari da haka ƙasar take tsaye watse kowa yana da labarinta babu wani sirri kahin a zauna a tattaunawa za a ba matsayi kaza dukka yan uwanya sun samu labari to don haka irin wannan shi ke kawo banna shi ke kawo rashin zaman lahiya mu sani cewa kai da aka zaɓa ana tattaunawa da kai majalisa ta shugaban ƙasa ko majalisa ta sarki ko majalisa ta malaman ƙasa abinda ake tattaunawa nan amana ne sirri ne in an ɗauki ƙudurin ya hito an bayyana an ba kowa damar ya sani a lokacin ne za ka bayyanawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idan ɗayan mu na yi mana magana sai ya waiwaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan magana yana nihin amana ce kada ka gaya mu kowa mana idan kuna hira da mutum sai ka gaya waiwaya ba ya san wani ya gani ya ji to wannan magana ko bai ce ma amana ba to amana ce muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu a cikin kiyaye amanoni wanda suke tsakankaninmu da iyalanmu da 'ya'yanmu da matanmu da wajajen aikinmu Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya zamnar da mu lahiya a cikin garinmu ya zamnar da mu lahiya a cikin ƙasanmu ya sanya albarka a cikin rayuwarmu ya sanya albarka a cikin kasuwancinmu ya ba mu kwanciyar hankali ya kare mu daga fitintunu wanda suka bayyana ma da wanda ba su bayyana ba muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya tausayin talakawa a cikin zukatan masu iko Allah ya ba masu iko mai kiyaye amana da sirrikansu Allah subhanahu wata'ala duk wanda ka ba matsayi a cikin mu muna roƙonka ya Allah ka ba shi damar kiyaye wannan amana wanda ka ba kudaden mutane ga hannun shi Allah ka ba shi ikon kiyaye wannan amana duka rayuwar da muke muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya aza masa ɗabi'u masu kyawu sati na gaba za mu zo da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'unmu na musulunci wa qumu ila salatikum yarhamukumullah